والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya dawo da mu wannan zama zama na biyu domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka al'aqida kamar yadda muka fara to karatunsa a baya idan yan uwa suna biye a zama da ya gabata mun yi bayani akan ma'anan al'aqida mun kuma tattauna akan kaɗan daga cikin mahimmancin tauhidi mun kuma faɗi cewa al'aƙida ɗaya daga cikin sunayen tauhidi ne akwai waɗansu sunayen makoma bayan wannan kamar as-sunna ko usuluddin ko al-fiqhul akbar sannan mun yi bayani akan taujihar da mala ya kawo cikin wannan littafi da manufofi gamammu da ya kawo cikin wannan littafi da dai abin da ke da alaƙa da haka da haka yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga cikin wannan littafi kai tsaye malai ce na waƙibar tauhidi wal imani wa mayu na fi kamali kamalahu malai ce zai tattauna akan na waƙibar tauhidi ababen da suke warware tauhidin mutum wal iman ababen da suke warware imani wa mayu na fi kamalahu da kuma abin da ke tauye cikan musuluncin mutum da imaninsa kenan abubuwa guda biyu ne abu na farko shine abin da ke rusa tauhidi ga baki daya ya rusa imani wannan shine kafirci babba munafinci babba shirka babba to akwai kuma abin da shi kuma ba yakan rusa musulunci bane ya maida mutum kafiri amma yakan raunana imanin mutum takan kai ga imanin koda akwai ta to ba ta da nauyin da za ta tsamar da mutum daga azaba ranar tashin alkiyama ita kuma wannan ita ce ƙaramar kafirci ƙaramar munafinci ƙaramar shirka wanda duk a cikin insha Allah ta'ala za mu tattauna mala ya ce awwalan alkufur abu na farko da ke ruguza musuluncin mutum ya mai da musulmi ya koma kafiri ya ruguza mishi imani ya ruguza masa tauhidi shine alkufur kafirci mala ya ce ta'arifu ta'arifin kafirci me ake nufi da kafirci yace al-kufru lughatan at-taghtiya wa satr idan aka ce al-kufru a harshen larabci abinda ake nufi shine rufe abu rufe abu shine ma'anan al-kufru a harshen larabci hakan ne ma ya sanya ake kiran manomi ana kiran shi kafir yu'jibu az-zurra'u liyaghiza bihim al-kuffar da aka manomi ana kiran shi kafiyar saboda yana rufe kwaya a ƙarƙashin ƙasa zai sa kwayan masara ko gero sai ya rufe to wannan aikin da ya yi ya yi aiki ne sunan aikin a larabci kofar kafirci bi ma'ana rufe abu hakanan kuma dare shi ma ana kiran shi kafiyar saboda yana rufe al'amura haka yana rufe mutane daga nesa ba za ka iya hango mutum ka gane shi ba da haka wannan dai a zubin larabci ke amma a shar'ance a musulunci idan aka ce alkufuru shine zuddul iman shine kishiyar imani duk wani abin da ke kishiyantar imani to shine kafirci ko kuma ka ce duk wani kuduri kullu i'tiqadin aw qawlin aw fi'lin aw tarkin yunaqidul iman duk wani kuduri duk wata magana duk wani aiki duk wani abin da in an bashi ya ruguza imani to shine kafirci ila an fahimta shi kuma wannan malaci al-kufr naw'ani kafirci nau'i biyu ne an-naw'ul awwalu kufrun akbar yukhrij min al-milla nau'i na farko akwai al-kufr al-akbar babban kafirci babban kafirci yana fitar da mutum daga cin addinin musulunci wa huwa mujibun lil khuludi fin nar kuma yana wajabta wa mutum ya dawoma a cikin wuta wa huwa khamsatu aqsami malamai sun yi bayani cewa irin wannan kafircin yana fitowa ta kofofi guda biyar ne ba wai kafircin ne abubuwa guda biyar a kofofin fitowar kafircin kofofi ne guda biyar da haka a nan za mu fahimci matsalan kafirci babban kafirci tana fitar da mutum daga cikin musulunci tana kuma gadar da mutum idan ya shiga wuta falidi nufiya ba zai taɓa fita daga fita ba Allah ka tsere mu daga kafirci al'imam ibn qayyim ya ce wannan nau'in kafirci guda biyar ne kamar da ya kawo a cikin littafin sa madarar kusalike baina manazir iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya ce alƙismul awwalu kashi na farko kofa na farko da kafirci ke fitowa kufur takzib wal inkar shine kafirci yakan fito ta kofan ƙaryatawa ko musu me ake nufi la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk abin da yazo a karkashin ta sai mutun ya ƙaryata ko yayin musunta ko da zuciyarsa ko da harshensa ko a aikace to wannan ya kasarta shi ya fitar da shi daga cikin da'ira ta addinin musulunci mutum ya ce kai la ilaha illallah ƙarya ne to wannan mutum ya kasarta a ce mishi malam kai imani da la ilaha illallah wannan fa imani na gaskiya ya ce maganan banza ya kafirta a ce mishi malam wannan saƙo na la ilaha illallah ne kawai zuciyar shi ta gaya min cewa wannan kawai suna bata ma kansu lokaci bi ma'ana ko da zuciyanka ko da aikinka ko da harshenka sai ka ƙaryata ko kai musul la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko wani sako da ya zuwa ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda biyu to duk wanda ya wannan ya kafirta malaki cewa huwa takzibullah takzibullah wa rasuli shine ƙaryata Allah da manzansa haka ne ko waddi ayi annar rasul ja'a da khilafin haƙi ko mutum ya rika ƙudurtawa yana riya cewa annabi ya zo da saɓanin gaskiya ne abinda annabi zo shi ba gaskiya ba ne ya ka wannan kafirci kar ku manta ko da zuci ko da harshe ko da aiki ba wai sai lalai wanda ya faɗi da baki ba ko da zuci kawai zuciyar mutum ta rika riya mishi cewa kai wannan abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne da kawai ana da yi ne amma na ma'abe dace ba kaga ya karyata kenan ko yayi musu to wannan kafirci malai cewa billa alaihi qawluhu subhanahu abin da ke gasgata wannan a cikin littafin Allah shine fadin Allah wa man azlamu mimman iftara Allah kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin Allah yake cewa wane ne yake zalunci fiye da mutumin da ya ƙarya akan Allah ko ya ƙaryata wani abu da ya fito daga Allah na gaskiya ashe wutan jahannama bata zama makoma bata dace ta zama makoma ga kafirai ba kenan ashe duk wanda ya ƙaryata abin da ya fito daga Allah ko ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah ashe makoman shi ita ce wutan jahannama a matsayin shi na kafiri alaysa fi jahannama maswal lil kafirin ashe wutan jahannama bata dace ta zama ita ce makoman kafirai ba menene amsan ku ta dace ta dace kenan ashe duk wanda ya karyata Allah ya karyata annabi ko ya karyata wani abu da ya fito daga Allah ko ya karyata wani abu da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko da zuci ko da gababba ko da harshe to wannan mutum ya kafirta kofa ta farko kenan da kafirki ke fitowa kofa ta biyu kufur iba'in wastikbarin ma'a tasdiq kafirci na shigowa ta hanyar ki mutum ya ƙeƙashe ƙasa ya ƙi ya kuma yi girman kai ga la'ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah. Duk wanda ya girman kai ga la'ilaha illallahu, ya girman kai ga Muhammadu Rasulullah, aka ce furta su ko da ya yadda amma ƙi furtawa. Aka yi mishi bayani akan musulunci, ya ce gaskiya na gane kuma na fahimtar kyau. ka gane aka ce to ce la ilaha illallah shekara ba zai ce ba ba zai ce ba amma ya gane kuma ya fahimta kuma ya gazgata ma a cikin zuciyarsa to wannan kafiri ne wannan kafiri ne kila fancin da ke kuma girman kai ne alamin girman kai ne irin wannan kafircin ita ce kafircin fir'auna idan ba ku manta ba Allah ce wa jahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwan annabi Musa ya musu bayani kuma sun gane sun fahimta da kyau zuciyarsu ta nutsa da ita wastaqanata anfusuhum zuciyarsu ta nutsa da ita amma fir'auna ya farta la ilaha illallah sai ki zulman wa uluwan saboda tsaban girman kai da tsaban da tsaban zalunci fir'auna yana cikin musulmi ko yana cikin kafirai yana cikin kafirai ya yadda amma kifirtawa haka ne irin kafircin Abu Talib kenan ai baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk fa abin da ka zo da shi ni fa na yadda na gamsu amma ni ina kunyan a ce yau ina yin addinin yara amma ya gamsu har a ƙarshen rayuwarsa annabi na cewa shi ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah faɗi la ilaha illallah ni kuma in shiga in fita a gaban Allah in baka shaida cewa ka faɗi la ilaha illallah idan ya kalli su Abu Jahal sai su ce a targaba an millati Abdul Muttalib da karshe dai fa aba an ya kula la ilaha illallah yi kiyarda ce la ilaha illallah to shine kufur iba iba din kenan ai yi kiyarda ya furta amma ya dare ita to da aka duk wanda ya yarda da saƙon la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma ya ƙi yarda ya furta ta to wannan mutum kafiri ne ila an fahimci da kyau malai yake cewa zalika bi an yuqirra bi anna ma ja'a bihi rasul haqqun min rabbi mutum ya yarda cewa tabbas na yarda abinda muhammad ya zo da shi gaskiya ne daga Allah lakinnahu yarfudu tiba'ahu istikbaran sai dai girman kai ta sa ya ƙi karɓa ya ƙi وبطرا دئسا واحتقار للحق دكم ولاكن تغسكيا واهله ده ولاكن تماسو غسكيا kawai shi ya gamsu amma kawai kamar wannan talakan ne zai zo ce karɓi musulunci ba zai yi ba to wannan mutum kafiri mun taɓa samun wani ba maguji da muka yi masa da'awa zuwa ga Allah tsoho ne ya kai shekara kusan 80 a wannan lokacin ya ce yaro mu biyu ne ya ce kai yara ya kira ɗaya daga cikinmu ya ce yaro ya ce muka ce na'am ya ce kunga wannan duk bayanan da kuka zo da shi duk ba abin da ban gane ba to amma dai ina son ku sani cewa hakimi wani sai kira wani hakimi cikin hakimin zazzan ya ce inda kuke zaune nan ya zo nan ya tallata min wannan musuluncin naku ya ce to wani lalacewa ya wuce a ce ban musulunta a hannun haƙin wuce a hannun ku 'yan ƙananan yara ya ce ai ya gama lalacewa a ce bai musulunta a hannun haƙin ba amma sai a hannun 'yan ƙananan yara da ba hakimai ba a ce wai a wurin mai musulunta ya ce ai ya lalace ya ce amma duk abin da kuke faɗi ya yadda haka kuma ya mutu da wannan mummunar aƙida da haka ya mutu kafiri duk abin da ya gane ɗin ba zai mishi amfani ba hakanan na taɓa samun wani mutum a ogemi can delta state da muka tattauna da shi a ƙarshe abin da yake ce mu ya mun tambayoyi akan inda ƙur'ani ya ambaci annabi isa da maryam a cikin ƙur'ani ne mishi bayani da surorin da makamanta wani har yasa na ɗauko ƙur'anin turanci ya duba ya ga tabbas ƙur'ani ya ma annabi isa da mahaifiyarsa adalci ga sautin maryam ga ali imran ga waye ga nisa'i ga waye diddai kai da karshe dai ce mun duk abin da kai bayanin nan kaga wannan qur'ani ni na yarda shi kaga wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na yarda da shi ya tabbatar da biya yarda so da ka shi bai da wani matsala matukar dai qur'ani bai soki annabi isa ba to shi ya yarda shi to duk mun ji qul la ilaha illallah fa aba an yaqula la ilaha illallah ina na matsayin shi na kafiri wannan abin da ya gane ya gamsu da shi din ba zai amfani shi ba a gaban Allah an fahimce da kyau ko jama'a musulmi to shine ma yake cewa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa idh qala wa idh qulna lil mala'ika kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna musu lokacin da muka ce ma mala'iku usjudu li adama ko sujada ga annabi adam fasajjadu gabaki ɗaya sai mala'iku suka faɗi suka sujada illa iblisa in ka tsame iblis shedan kenan aba shine kufur iba'in aba yake kashe kasa yake wastakbara yayi girman kai wa kana minal kafirin sai wannan ya bashi dama shi cikin kafirai ashe duk wanda ya gane la ilaha illallah ko wani sako da ke karkashin ta sai ya kashe kasa ya kifurta ta yake imani da ita to wannan mutum ya katarta ya fitar da shi daga cikin da'ira ta addinin musulunci ila an fahimci da kyau wannan shine kufuru iba'in wastikbari sai kofa ta uku da kafirci ke fitowa kufuru shak kafirci wanda ke fitowa ta kofan shakka shakka shine taraddudi kai komo da rashin natsuwa da ta baba a kan wani abu da ke da alaƙa da la'ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wanda yake da ta baba a kan samuwar Allah ko yana da ta baba a kan kaɗaituwan Allah da bauta ta yaya za a ce Allah kaɗai za a bauta ma a ji al'alya ta ilahin wahidan ta yaya za a ce abin bauta ya zama guda ɗaya ko yana da ta baba akan Allah subhanahu wata'ala yana da rububiyya da uluhiyya da asma'i was sifat ko yana da tababa akan Qur'ani maganan Allah ne ko yana da tababa akan wishin Annabi sallama wai da gaskiya manzon Allah ne wai shin duka abin da yazo yake faɗi saban Allah ne ko ko da kawai ana mana rufa-rufa ne to duk wanda ke da tababa da shakka akan abin da ke da alaka da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ko wani saƙo da ke ƙarƙashin waɗannan, to wannan ta baban da shakkan ya mai da shi kafe. Kaga ba daidai yake da ƙaryata wancan ba, shi wancan ƙaryatawa kayan ki ka samu matsaya, mutum ya samu matsaya. Shi ko wannan mutum yana shakka ne, in ya kalli ta wuri kaza sai ka to ya kamata ya zama gaskiya ne, in ya kalli ta wuri kaza sai ka kai, abin nan bakaji ana da yi ne. to wannan shine ta baba duk wanda ya kasance haka nan to ya kafirta huwa taraddud fi ittiba'il haqq shine mutum ya rika ta baba wurin bin la ilaha illallah muhammadur rasulullah aw taraddud fil jazm bi annahu haqqun ko mutum yana ta baba shin qur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya bane shin annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ko ba gaskiya bane faman taraddada fi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba ba ya taraddudi akan bin abin da manzon Allah ya zo da shi au jawwaza an yakuna al-haqqa khilafuhu ko kuma yana ganin kai akwai ma fa wancan tsarin mulkin da ba annabi ya zo da shi ba ya mafi na annabin kyau faqad kafara kufru shakkin wa dhannin to hakika ya kafirta kafirci irin na shakka da kuma zato والدليل قوله تعالى دليل ذي تبتد ونم شين فإن الله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه الله حكيته من كسا ودنسو متاني بيو أتنا سورة الكهف سنة تا سنة ساء ساء سي الله يكيتشا ودخل جنته sai shi wancan ya shiga cikin gonansa huwa zalimun li nafsi yana zaluntan kansa qala yana cewa ma azunnu an tabi da hadhi abada ban zaton akwai ranar da wannan arzikin nawa zai ƙari ban zaton haka kai underline ɗin kalman zannu ɗin nan zannu ya ce wa ma a gunnu sa'ata ƙa'imatan kai ni ina ma zaton alƙiyama fa ƙarya ne ba za ta tashi ba yana da shakka akan alƙiyama wala in rujittu ila rabbi kai amma ɗauka cewa wai ƙiyaman za ta tashi to in na koma zuwa ga Allah mahalicci na la'ajidan na kairan min hamun ƙalaba zan samu inda zan saki jiki in faca ka'un walwala na wanda ma ya fi wanda na samu a cikin rayuwar duniya ƙala lahu sahibu sai shi abokin tattaunawa sai ke ce masa wahu ya hawaru yana muhawara da shi sai ce masa aka farta billabi halakaka yanzu kenan ka da ka kafirce ma wanda halice ka min turabin daga turbaya ثم من نطفة سنة دقا دقا مني ثم سواك رجلا سنة يميد كي متنسئي lakinnahu wallahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada ni dai ina tabbatar maka cewa ni ne imani da Allah shine mahalicci na kuma ba zan yi shirka da Allah ba ko misali zaka ce menene mahallin shahid shine inda wancan abokin tattaunawa ya ce wa ma abunnu sa'ata qa'ima ni ba na zaton alkiyama ma za ta tashi kaga yana da tababa akan la ilaha illallah da kuma sakon da ke karkashinta duk wanda ya ce ya da Allah sai ya yadda kuma da arkanul imani daga cikin arkanul iman akwai iman da ranar tashin alkiyama to duk wanda ke da tababa akan wannan ko yana da tababa akan azaban kabari ko yana da tababa akan mala'ikun mutuwa ko yana da tababa da wani abu da ke da alaka da aqidar musulunci to wannan mutum ya kafirta kuma ka lura nan ya kawo azunnu sai can shi kuma wancan sai ce aka farta billabi khalaqaka ashe aikin da wancan ya kafirci a ƙarshe kuma sai ce wala ushriku bi rabbi ahada ba kuma zan yi shirka da Allah ba ashe kafirci shine shirka sai dai kawai kofofin da suke zuwa ne sai a ce wannan kofan kafirci wannan kofan ta shirka amma duk dai natija ɗaya ne za a haɗu zuwa gida ɗaya ne shine kafirce ma Allah subhanahu wata'ala da haka wannan kofa ta uku ne daga cikin kofofin kafirci shakka shakka haka nan Allah sifanta munafiqai da irin wannan kofan fi rabbihim yataraddadu suna da tababa akan musulunci da sakon da ke karkashin sa da kuma dokokinsa al-qismu rabi'u kashi na hudu kufur al-i'rab shine kafirci na kauda kai wani irin kauda kai ake nufi shine al-i'rab an ad-din bil kulliyya gabaki ɗaya mutum yi watsi da musulunci da zuciyarsa da gababbansa da harshensa duk wanda ya musulunci irin wannan walakancin to ya kafirta musulunci ba zai dauki irin wannan kaskanci da walakancin ba ya kasance zuciyan shi ma bai tuna la ilaha illallah ballantana faɗi ta bai tuna ma'ananta ballantana ya aiki da ita da aka ya manta da ma la ilaha illallah kwata-kwata a rayuwarsa harshen shi bai faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah gaɓuɓɓansa ba sa aiki da la ilaha illallah kaga ya daina sallah kaga ya daina karatun alƙur'ani kaga ya daina faɗin la ilaha illallah ya daina ƙurta masamuwan Allah to wannan mai yarge mishi kenan ya zama tsantsan ba maguji ya zama tsantsan ba maguji shine malai ke cewa huwa tarkul haqq shine mutum yi watsi da gaskiya menene gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq Allah shine al-haqq alqur'ani ne gina shi ma al-haqq ne manzon Allah shi ma al-haqq ne da haka duk wanda ya kyale Allah ya kyale alqur'ani ya kyale annabi sallallahu alaihi wasallama yi watsi da al-haqq kenan wala ya amalu min jumlatin wa tafsili baya aiki da qur'ani baya aiki da sunna jumlatan wa tafsila ko a jumlace ko kuma a filla filla ya aiki da musulunci kai mu ma fa musulmi ne kaji inda la ilaha illallah ne muna faɗi mu ma musulmi ne yayi aiki da musulunci kenan jumlatan tafsilan kuma sai a ga yana sallah yana karatun alqur'ani yana kaza yana kaza to duk yayi watsi da shi ya daina zuciyar shi ta daina fassara mishi la ilaha illallah sannan kuma ya daina aiki da ita to kaga wannan kafirci ne tan tagariyanta Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina kafaru amma unziru mu'ridun lalle waɗanda suka kafirta amma unziru mu'ridun dangane da abin da ake musu gargadi ake musu wa'azi zaga suna kauda kai bi ma'ana masu kai da masu kauda kai daga abin da ake musu wa'azi da shi kuffar kafirai shine ma'anan aya wallazina kafaru waɗanda suka kafirta me aikin da suka yi suka kafirta amma unziru mu'ridu ai suna kauda kai ne kauda kai na bai daya dangane da abin da ake musu wa'azi da fadakarwa da jawo hankali akai wannan shine a kafirci ko kuma kofa ta kafirci kofa ta hudu kenan malik ce faman a'ara faman a'rada amma ja'a bihi rasul min rabbih duk wanda ya kauda kai yayi watsi da abin da ya fito daga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar annabinsa bil qawl da baka ka an ya koi kamin ya ce la atba'uhu ni bazan bi annabi ba ba ya kauda kai kenan ba aw la hajata li fi zalika ko kuma a ce mi na wala af'aluhu ko kuma ya ce kai bazan yi ba a ce wannan shine abin da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ya zo da shi ya ce to ba a yi aula hajata li fi zalik ko kuma yace ni ci gaba na ya wuce nan banda bukatuwa zuwa ga irin wannan kauyancin malai ce fahuwa kafirun kufur irami wannan mutum kafiri ne kafirci irin na kau da kai sai alƙismin rabi'u haka ne ko? alhamis afon kashi na biyar ƙofa daga cikin ƙofofin da kafirci ke shigowa kufurin nifaf shi ne kafirci irin na munafinci munafinci babban shi ma kafirci ne da aka kofa ce daga cikin kofofin kafirci mene ake nufi da munafinci za mu tattauna akan shi a gaba kaɗan nan insha Allah amma nan malice huwa mutaba'atu ma ja'a bihi bihin rasul sallallahu alaihi wasallam shine mutun ya nuna yana bin abin da manzon Allah ya zo shi zahiran amma a zahiri kawai ma'a rafdihi wa jahdihi bil qalbi amma zuciyar shi tana musun abin da manzon Allah ya zo shi tana musu tana karyatawa tana jin zafin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi amma kuma a zahiri gashi ne aiki da abin da musulunci ya zo shi wannan kafirci wannan wannan munafinci malaka sha qala ta'ala Allah yana cewa zalika bi annahum amanu thumma kafaru faqudi ala qulubihim fahum la yafqahun abinda aka iya sanya suka zama kafirai kafircin nasu ya faru ne bi annahum amanu domin su sun yi imani thumma kafaru sannan sai suka kakarta faqu bi ala qulubihim sai Allah subhanahu wataala ya rufe zuciyarsu fam la yafqahun da ka ba sa fahimtar gaskiya ballantana ma su aiki da ka so kafircin su na kiyama ne zamu tattauna akan munafinci a nan gaba kadan insha Allah ta'ala shi yasa ma malam bai kawo ta aya haka nan ba to waɗannan kofofin kafirci kenan guda biyar wanda duk cikan su nan mala ya kawo su kuma asali al'imam ibn qayyim ne ya ambace su a cikin littafin madariku a madariku saliki bayyana manazili iyaka na abu da iyaka na sha'i waɗansu daga cikin malamai sun ɗan ƙaƙara ƙofofin kafircin nan fa sun ƙara ƙofofin kafircin nan waɗansu malamai suna ganin akwai kufur sabbi wa istihza wa in kana dina ƙarƙashin munafinci yana ƙarƙashin munafinci ne amma waɗansu malamai sai suka fito da shi ƙarara domin a nuna shi ma girman hadarinsa amma duk dai yana karkashin munafinci ne za mu yi magana akan shi insha Allah ta'ala kafircin da ke fitowa ta sanadiyan zagi da isgilanci wanda ya zagi wanda ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi addinin musulunci ko ya zagi kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ya zagi wani doka daga cikin dokokin Allah shi ma wannan kafirci ne ko yi izgilanci gare shi ai magana ce ka ai wannan musuluncin yana mai da mutane bayan in aka ce za su yi musulunci ba a samun ci gaba kun sa akwai masu irin wannan akida wannan akida munafinci ne kafirci ko kuma wanda ke ganin cewa kai musulunci fa bai dace da irin wannan zamanin ba abin da aka yi shi outdated ya riga an gama aiki da shi shekara dubu da wani ba a ce ana son aiki da shi a yau an riga an gama shi wannan zamanin an ci gaba zamani ne technology da sciences so da haka musulunci bai dace da wannan zamanin ba to irin wannan izgilanci ne da zagi kuma shi ma wannan kafirci ne kamar yadda qur'ani ke cewa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhud wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum duk wanda ke da irin wannan mummunan aqida ko ya kafirta Allah subhanahu wataala ya tsare waɗansu malamai sun ƙara da akwai kufurul bugud wal karahiyya wa in ka dina cikin dai munafinci akwai kafirci wanda ke tasowa ta sanadiyyar kyama da kuma ƙin abin da addinin musulunci ya kawo kamar da Allah yake cewa wallazina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'maluhum waɗanda suka kafirta fata'asan lahum tabewa ya tabbata gare su wa adalla a'maluhum kuma Allah ya lalata aikace aikacensu to me ya ja musu kafirci me ya ja musu hasara sai ce zalika hakan ya faru ne bi annahum karihu ma anzalallahu saboda suna kyaman abin da Allah ya saukar fa ahbata amalan sai Allah ya bata ayyukan su ashe duk wanda ya kyamaci la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ya kyamaci wata doka ko wani hukunci daga cikin hukunce hukuncenta to wannan mutum ya kafirta ko da kuma yana aikata wannan aiki ko da yana aikatawa sai wata mata da imani ta sai ta ce wa mijinta ka sayo min hijabi kuma ka sayo min har ƙasa sai ce ke ni wannan hijabin wallahi ban kaunin shi ban kaunin shi amma tun da kin ce kina so sai je dinko mata hijabi har kasa ya wurge ta da shi gayi nan ki je ki ci tsiyanki ni da wannan na ga yanki ban san shi to wannan mutum ya kafirta sai dai akwai muwani takfir zamu dan yi magana akan su a gaba kadan insha Allah ta'ala akwai abin da zai hana kafircin kuma amma idan yana sane yi wannan izgilanci ko kuma ya kyamaci abin da Allah ya saukar to wannan ya kafirta shi duk wanda ya kyamaci abin da Allah ya saukar duk wata doka da kasan lalle wannan shiryan manzan Allah ne dokan Allah ne sai mutum ya kyamace ta ya je bai kaunanta to wannan mutum ya kafirta saboda wannan aya da muka karanta haka nan waɗansu malamai sun ƙara wani nau'in kafirci na muwalatul kuffa wanda zai cikinci kafirai ya kaunace su ya soyance su yana son su yana kaunan su suna burge shi shi ma wannan kafirci ne shi ma wani daina cikin kofofin manafinci ne fa wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum haka Allah ce duk wanda ya jibinci kafirai to shi ma yana tare da kafira akwai kafircin karkatar da ibada zuwa ga wani Allah sallah da kake yi mutum ya wani Allah khushu'i da kunuti da kake yi kai wani Allah ruku'u da kake yi kai wani Allah sujida da kake yi kai wani Allah waɗansu malamai suka kira shi cikin nau'in kafirci kafirci ne amma duk zai iya shiga cikin waɗancan amma a filla-filla sai waɗansu malamai suka keɓe mishi a bannin ɗinsa suka ce saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala wa mai yadda umar Allah ilahan akhar duk wanda ya kiranyi wani abin bauta tare da Allah la burhana lahu bihi ba shi da wani hujja akan wannan dan Allah bai saukar da hujja akan kafirci ba ko Allah saukar da hujja akan yin shirka da kafirci Allah bai saukar ba kafirai ne suke cewa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sai Allah ce qul inna Allah la ya'muru bil fahsha yau Allah baya umarni da alfasha Allah ya saukar da hujja ce ai kafirci bai saukar da wannan ba fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi kuma zai gamu da mummunan sakamakon shi a wurin Allah innahu la yuflihu al kafirun Allah ba shi rike kafirai ashe duk wanda ya dauki bauta ya raba ma Allah ya ba Allah ya ba wani Allah wannan kafirci ne kuma zai game da mummunan makomansa gobe kiyama ala ayi hal kofofin kafirci suna da yawa idan aka tsatsefe su ana fitar da su su yawa amma in aka takaita su akan waɗancan guda biyar din to duk wanda ya zo za ka gaje shi da cikin ƙarƙashin waɗancan guda biyar muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da daga mu akan musulunci kafin wuce da Allah wani ne zai zayyano waɗannan abubuwan guda biyar nau'o'in kafircin nan guda biyar cikin mata nake nema cikin mata waɗannan nau'o'in kafirci da ke zuwa guda biyar wanda malaika a cikin littafi bari in faɗe su tukuna sannan sai in samu wacce za ka maimaita ya kawo kufur takabe kafirci da ke fitowa ta hanyar karyatawa ya kawo kufur iba'in wasu tekaba ya kawo kufuru ashak ya kawo kufuru al'irab ya kawo kufurun nifa guda nawa kenan to wace shi za ta karanto mun shi a cikin mata ba ki duba ba kamar yadda na kawo nema da ka nema yanzu muka karanta da ke kuma gashi na kawo su da ka mun kuma ce sai a jera ba نعم وشفت ذات اهان احسن بارك الله فيك نعم نعم كفر النفاق نعم نعم نعم hudu ko kin kawo biyar ɗin kenan a mun karanta nan kufur shirki kufur shak to ahsant Allah ya miki albarka Allah ƙara miki haske da fahimta to ga wata can ita ma inda nake kan kujera ita ma ta ce ba za ta zauna a ƙasa ita ma sai ta zauna kan kujera to tunda ko kika zauna kan kujera ke ma sai kin faɗa abin da na faɗi kawo su mu ji to ɗaya biyu uku kamar te maimai ne ko to hudu i'rab biyar ahsan tabarakallah fik Allah ƙara muku haske da basira ga waɗansu mutum biyu ne wanda su sun koyar da kai yawwa duk cikin su kowace sai ta faɗa idan bacci take a tashe ta zo ka je da Allah ka ba su wannan ruwan kowace ta kurba je ka kai musu in kuma suna son wannan ne su zo su karɓa yawwa yawwa a san jazakallahu khairan yawwa dam ke malama da kika fara daga kai faɗe su mu ji yawwa na wacce ta fara daga kan gake nan ke ce gaki to ni ban gata nan wacce take saiti na dai gaki nan ke kika fara daga kan faɗe su mu ji ba ke ba ɗayan to ta kusa da ke ba ta yawwa faɗin su mu ji nau'o'in wa'annan ƙofofin da kafirci ke shigowa guda biyar na'am sai kin duba to mu je ɗaya ki ɗan ƙara ɗaga abin maganar mu ji sosai na'am to biyu uku kufur maza takzib to mu je hudu tsora daya i'rab to biyar to Allah ya miki albarka yawa amma dai in kika ƙara bacci sai kin miƙe tsaye sannan zaki bada amsa dan nema baccin nake ji amma dai na hakura da bacci to ba ta kusa da ke ga ta ita ma wacce ta tashi yanzu ga ta nan ga ta nan a gefen ki na baki ba ga ta nan jama'a ka kurka hal da mu kun san dai abin da nake nufi kun san wanda nake nufi ba ta ita ma ta ba da amsa na'am na'am muje ba yi da ke ba ban faji ba ki dan daga abin maganan mana to kufru takdhibin na'am كفر إعراب نعم كفر الشك أكو كفر النفاق النفاق تشكل أوكي الإباتة نعم هدو to biyar alhamdulillah to Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara haske ya ƙara buɗe yawa in sun sha ruwan kadamun da ruwa ma in kuma ba sa shi shi ke to waɗannan na'o'i su ne na'o'in kafircin da malin ya kawo kuma kowanne ka ji dalilinsu a cikin littafin Allah da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da yasa na tsaya a nan abin da nake fata shine kowa ya haddace su ne gabaki daya ka gane kofofin da kafirci ke iya zuwa wani lokaci zai zo ta wancan kofa wani lokaci ta wancan kofa wani lokaci ta wancan kofa ba kofa ɗaya ce kafin ke zuwa shi yasa na tsaya kowa ya kawo cikin maza alhamdulillah duk cikin marayayyu ne babu wani wanda yake gingadi ya kama shi ballantana bacci ballantana wanda ya mutu da aka kobance a kawo su a cikin maza insha Allah ta'ala ina ganin babu ne to waɗannan duka su ne annau'ul awwal nau'i na farko kenan na kafirci duk wanda ya taka ɗaya daga cikin matakan waɗannan kafircin ya fita daga cikin musulunci kuma idan ya mutu akan wannan idan ya shiga wuta khalidi na fiya abada shi da abu jahal da fir'auna da hamana makomansu ɗaya ne babu lokacin da zai fita daga cikin azama allah ka tsare malai ce an nau'ul awwal nau'i na biyu ko kuma an nau'i an nau'u tsani mu wuce nau'ul awwal an nau'u tsani nau'i na biyu kufurun asghar kafirci karama la yukhriju min al-milla wanda irin wannan kafircin shi kuma bai kafirta mutum ya fitar da shi daga cikin addinin musulunci wa in kana kafin mu ce nan mu a a harshen mu a harshen mu na Hausa ko ma harshen musulunci idan aka yi itlaqin kafirci ko aka shiru to ana nufin fa wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci in aka ce wannan kafiri ne bi ma'ana ba shi a cikin musulunci to amma kai a matsayinka yanzu na ɗalibi ana da buƙatuwan ka fahimci kuma akwai wani lokaci da za ka ji an ce abu kaza kafirci ne amma kuma bai fitar da mutum daga cikin musulunci ba wannan kowane ɗalibi ya gane wannan shi ne ke cewa wa huwa zunubu ita ce laifuffuka allati warada tasnifa fil kitabi wa sunnati kufran akwai waɗansu laifuffuka da qur'ani ko sunna ya kira su kafirci wa hiya la tasil ila haddil kufr al akbar amma kuma nauyin zunubin su bai kai gaskatar da mutum har ya fitar da shi daga cikin zuwa ya fitar da shi daga musulunci ba misal kufrin ni'ama kamun kafirce ma ni'ima al-mazkur fi qawli ta'ala kamar yadda zuwa cikin alqur'ani mai girma wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah kafirce ma ni'ima kaga mutum zai kafirce ma ni'iman da Allah shine malaika wannan ayan wata alƙarya ce Allah ya bada misalin ta tana cikin natsuwa da kwanciyar hankali arzikinta na zuwa mata hajahaja sai ta kafirce ma ni'imomin Allah to wannan ba kafirci ne wai ta yi ridda ta bar musulunci ba bi ma'ana maimakon ta karɓo wannan ni'iman da Allah ya mata ta aiki da shi ta gurin da'a ga Allah sai kuma ta amfani da ni'iman da Allah ya mata gurin kangare ma Allah ka gane ita ce kafircin ni'ima da ka irin wannan ba kafirci wanda ke fitar da mutum cikin musulunci ba wa misl kamar kuma misalin muqatilatul muslim yaƙin musulmi mutum ya fito da takobi ya yaƙi ɗan uwan shi musulmi a cikin hadisi manzon Allah ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun kuma yaƙan musulmi kafirci kenan yanzu duk wanda ya fito da takobi ya yaƙi ɗan uwan shi musulmi shikenan duk sun zama kafirai sun zama sun fita daga cikin musulunci a'a da ma'ana wannan kafirci ne karama suna kiranta kufurun duna kufure kafircin da bai kai kafirci ba da ma'ana karamar kafirci dubi irin hadisin isnani fil nas huma bihim kufurun annabi ya ce akwai wadansu abubuwa guda biyu a cikin al'umman nan yin su kafirci yin su kafirci sai ya kira a fil ansab wani ya hatu alal mayyit sukan nasaba da kuma kururuwan mutuwa sukan nasaba mene ne sukan nasaba ustazu sukan nasaba kamar ya sukan nasaba ustazu ya kada kai waye gane ma'anar sukan nasaba sukan nasaba na'am a ban san a ce kaman sukan nasaba ban ce a bada misali ba ban ce a bada misali ba shine sai ka ce kaman kaman a a sukan nasaba kawai na'am nasaba fa nasaba kaman kai baka da nasaba a ba kama ban san kama ban san misali ahsan jazakallahu khair ai ban ta danganta kan wani shi yasa kaga irin wasannin da ake idan aka zarfafa yakan koma zagin nasaba wasanni tsakankanin filani da bare bare in aka zarfafa zai koma ga zagin nasaba wasa tsakankanin kanawa da zage zage ba zazzaga ba ba wani zazzaga zage zage ko yawa in aka zarfafa zai kai ma zagin nasaba wasa tsakankanin gobarawa da katsanawa in aka zurfafa zai kai ga zagin nasaba wannan in ka shato ta da faɗi ke in ka shato ta da faɗi sai ya kasance a ce ai wannan bakanu ne da aka kaza tun ana wasan yana iya ɗaukar na hankali sai ya kasance kuma an koma zagi da aibanta wanda yake kuma wannan zai iya shiga cikin sukan abin nan na addini sukan wani koyarwa na addini ko kuma kai ina ne gidanku ai mu ne gidan mu mutanen gidan misali a ce nuna ce mutanen gidan faskarawa sai a zagi wannan kabila ko a zagi wannan nasaba kaga dole yana daga cikin zagin abin nan yana kawo yana dawo da jahiliya mai cin al'umma akan koma kowa zai rika faɗa saboda gidansu ko saboda garinsu ko saboda kabilansu kila an fahimta har za ta kai ga mutum ya rika koma yana kare ƙaryen da kabilansu ta kai to wannan ba ita ce jahiliyan da manzon Allah ya ƙara to annabi ya ce wannan kafirci ne haka nan kururuwa akan mutuwa shi ma kafirci ne kaga wannan duk wanda ya kururu akan mutuwa ai ba za a ce yarda shi kenan yanzu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to amma kuma gashi nassi ya kira shi kafirci to da haka wannan sai a ce kufurun duna kufrin akwai wani hadisi da annabi ke cewa man ata haizan aw imra'atan fi duburiha fa qad kafara bima unzila ala muhammad shaykhul albani ya inganta wannan hadisi duk mutumin da ya zakke mu mai jinin al'ada ko ya zakke mu mata ta duburanta ya kafirce mu abinda aka saukar akan annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan yayi ridda la kufurun duna kufri kafirci karami ke haka nan wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulai kumul kafirun mutun ya san qur'ani gaskiya ne ya kuma san cewa shi ya dace da kowane yanayi amma alƙali ne sai aka kawo mishi cin hanci sai goyi bayan ƙarya to ya kafirta eh ya kafata amma kufurun duna kufurin karamin kafirci saboda mallami hukumi ma anzalallahu bi hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa wala kumar kafirun amma kafircin da bi fitar da shi daga cikin da'ira ta musulunci ba haka ne akwai wani hadisi da yake cewa man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantsuwa da ba Allah ba to ya kafirta ko kuma ya yi shirka da Allah wanda ya ce na rantsa da ɗakin Ka'aba ya ce na ratse da ɗakin ka'aba to wannan mutum ya kasar to kaga wannan kafirci ne ƙaramin kafirci to kusan wannan shi ne nau'i na biyu daga cikin nau'in kafirci akwai babban kafirci wanda babban matsalin da babban kafirci take jawo mutum za ta fitar da shi daga cikin musulunci sannan za ta shigar da shi cikin wuta kuma zai dawoma a cikin wuta akwai kuma ƙaramar kafirci ita kuma ita ce duk wani zunubi da shari'a ya ce in an yi shi an yi kafirci amma kuma bata sanya mutum ya yi ya bar addini ba wannan sai a kira shi karamin kafirci kufurun duna kufure shine na bada misalan waɗansu hadisai mala ya kawo na hadisi nan guda ɗaya ni kuma na ƙaro waɗansu kamar guda biyu ko uku akwai ma na hadisi la tarji'u ba abi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ku zama kafirai a bayana sashin ku na saran wuyan sashi kaga duka waɗannan kafirci ne ba wanda ke sanya mutum ya rada ya bar addinin musulunci ba to ina ga na dan uwa ya tambaya ya za a yi mutum ya tantance nassan da ya yi maganan kafirci gane wannan karaman kafirci ne ko babban kafirci ne shi yasa aka kawo ƙofofin wancan kafircin domin duk wani zunubin da kaga cewa bai shiga cikin ƙaryata Allah ko ƙaryata manzon Allah ko kyamatan kaza ko kyamatan kaza aka kawo wancan ƙofofin manya-manyan kafircin to duk wani laifin da kaga bai shiga cikin wancan ƙofan ba to ya shiga cikin sabo ne sai ya zama kofurin duna kofuri da haka ka'idoji ne na shari'a take baka cewa kafirci shine kamar yadda ina jin mun yi ta'arifin kafirci ko duk wata aƙida duk wata magana duk wani aiki duk wani abin da za a bari ya kishiyarci imani to shine kafirci to amma mutum sai ya kashe musulmi amma yana jin zuciyar shi na cike da imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma kaunar hukuncin Allah amma ya san wannan abin da yayi laifi ne kuskure to kenan bai kare ta Allah ba bai wata aƙida bai wani aiki da ya fitar da shi daga cikin musulunci ba to idan dai ka gane wancan kofofi na manya-manyan kafirci to zai taimaki mutum kuma ya gane wato duk wani nasu da ya zo wanda ke magana akan kananan kafirci wallahu ta'ala a'ala ala ina ga zamu dakata anan mun zo sai mu karkare wannan babu insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik